بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باقي الله مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da saduwa a wannan yammaci mai albarka yammacin lahadi daren litini daren takwas ga watan rabi'ul awwal hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama daga maka zuwa madina tana alif 442 wacce ce daidai da 25 ga watan 11 ga watan goma shekarar 2020 miladiyya a wannan masallacin mai albarka masallacin juma'a na mu'ad ibn jabal da ke nan kamfa a garin saminaka a inda muke gabatar da karatu a cikin littafin al-irshad ila sahih al-i'tiqad والرد على أهل الشرك والإلحاد واللفر ببن مالمي العلامة صالح ابن فوزان ابن عبد الله الفوزان حفظه الله تعالى muna nan dai a ɓangaren da malam yake mana bayani dangane da shirka karama daga ciki abinda muka yi sace kusan biyu muna magana a kai kenan zuwa na uku yanzu shine iraratul insani bi amalihi duniya mutum ya nufaci duniya da aikinsa da yake gabatarwa wannan shine abin da muka fara tattaunawa inda mali ya kawo mana kashe-kashe na mutanen da ke neman duniya da ayyukansu muna cikin nau'i na hudu ne wanda malin ke mana bayani a kai wannan darasi ne darasi mana tamanin muna nan hadithin abu huraira allah ya kara mishi yarda hadithi ne wanda ainihin wato imam bukhari da muslim da imam ibn maja suka rawaito shi daga sahabi abu hurairah yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ta'isa abdud dinar bawan kudi bawan dukiya kudi ya halaka ya lalace ta'isa abdul dirham tir da bawon tarin kudi ta'isa abdul khamisa tir da bawon kaya wanda kullum ba shi da tunani in ya sami kudi ko wani abu sai dai ya dinka sababbin kaya ya sa nau'i kaza na shadda ya sa yaji iri kaza mai tsada ya zama wannan shine abin da ke shagaltar da shi a rayuwar shi manzo Allah ya ce wannan ya halaka ya tabe ya lalace ta'isa abdul khamila tir da bawan shimfida wanda kullun tunaninsa in ya tashi ya zai gina gida ya gyara gida a yi gado wani gadon ma sai an danna mashi mot sannan zai buɗe gadon fa da za a kwanta wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har ya bar duniya baya da gado ya shine a ɗakin manzon Allah aka ɗan tara ake sanya tabarma karauni a kanta manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam yake kwana har yaba duniya manzon Allah bai taɓa cin jikakken gurasa ba har ya koma ga Allah gurasa ne lafiyayya ce da mai da kuli-kuli wacce haɗaɗiya ce manzon Allah bai taɓa cin ta ba sai dai musasshen gurasa wacce ba mai a tare da ita sallallahu Alaihi wasallam in ya zama wannan shine kake ganin in ka samu wadata ne kawai Allah ya maka gata a duniya to ka faɗi ma'abuta duniya kamar da makaranta a littafin ɗariƙus salihin bayan Allah kullum suna ƙoƙarin nisantar duniya ne ina fata an gani duk mutumin da ya zama kullun tunanin shi duniya ya zai samu ya zai kashi ya hau mota ya canza kaza ya yi waye to wannan yana shiga cikin waɗannan narkon da muka ambata a cikin wannan hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce ta'isa abdul khamila bawon shimfiɗa da gado ko katifa ya shiga uku ya lalace halaka ta san masa in u'tiya radi idan an bashi abin da yake nema sai yarda ya ji ya aminta hankalin shi ya kwanta wa in lam yu'ta in ko ba a bashi ba sakhita sai ya fushi ta'isa wan takasa ya shiga uku ya lalace wa idha shika idan ko ya auka cikin wata musiba falan taqash kada Allah ya fitar da shi daga cikin wannan bala'i addu'a ce daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko mu ce yayi masa baki shi yasa kake ganin da yawa daga cikin mutane ko ƴan siyasa ko wasu ma'abota mukami duk fadan da ake yi fa ana kokarin kare abin da ke hannu kada ya wayi gari a ce ba mukamin nan kada a wayi gari a ce dan abin da aka saba kashewa yau da gobe babu kada a wayi gari a ce an rasa kaza da kaza duk abin da ake wa kenan duniya shi ko dama Allah subhanahu wataala bai yi alƙawarin cewa kowannen mu zai samu kyakkyawar rayuwa a duniya ba har nakan yi mamakin da mutum zai dinga maganganu ai ana fama da talauci ai ana cikin wani hali ne ai ana kaza da kaza idan muka duba baya rayuwar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wallahi mafi yawa mun mutu su wadata mun fi su wadata yanzu cikinmu nan a masallacin nan kafin ka samu wanda za a ce ba abin da za a ci gobe da safe aiki mafi yawan mu kwade muna wata yana tsari za a ɗan siyo kosai ƙila akwai ragowar ɗan garin kunu za a ɗan yi kunu a sha haka ne ko ba ka bane to manzon Allah wata biyu ake ba ɗaura tukunya a gidansa a dafa wani abu ba hatta abokanansa sai na abubakar sai na umar masu kuɗi ne amma kuɗinsu gaba ɗaya sun ciyar da shi ne wajen ɗaukaka addinin Allah da ya ɗashe taimakon talakawa har an waye gari manzon Allah zai fito gida saboda kada iska ta rika layi da shi saboda yunwa ya ɗauki duwatsu guda biyu ya sa igiya sai ya ɗaure saboda ya ɗanyi nauyi-nauyi sai na abubakar ne su ɗauki igiya shi ma ya ɗaura a ƙugunsa saboda ɗan ji nauyi-nauyi sai na umar ma haka in har waɗannan bayan Allah waɗanda Allah ya fi ƙaunarsu fiye da kowa Allah ya bar su a haka to waye kai me na ka na hankoro sai ka samu kaza sai ka yi kaza ai in ba kaza ba kaza babu wannan a rayuwa Allah ta'ala ya shirya da mu kada mu manta da ni'imar da Allah ta'ala imani ka bai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa man asbaha aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi wa lahu qut yawmi fa ka'annama hidat lahu ad-dunya manzo Allah ce wanda ya wayi gari ana zaman lafiya a inda yake rayuwa na biyu Allah ya ba shi lafiya a jikinsa babu wani wata cutar ta matsa masa sannan yana da abin da zai ci a wannan yinin ko da ba na gobe manzo Allah ce wanda ya sami wannan kamar mutumin da aka ba shi kyautar duniya da abin da ke cikin dalilika tsakaninmu da Allah muna gode wa Allah shi yasa Allah ta'ala ya ce wa huwa allazi ansha'a lakum as-sam'a wal absara wal af'idata qalilan ma tashkurun shine wanda ya ba ku ji da gani da zuciyar da kuke iya tunani sai ce me kadan daga cikin ku ne suke iya yin godiya wa qalilun min ibadiy ash-shakur kadan ne daga cikin bayina masu iya godewa ni'imar Allah innal insana lazalumun kaffar dan adam ya kasance mai yawan zalunci mai yawan butulcewa ni'imar da Allah ta'ala yi masa zaluman ne jahula shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce mana law annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqu at-tayra taghdu khimasan wa taruhu bitana da a ce za ku dogara ga Allah matuƙar dogaro da Allah ya azirta ku irin yadda yake azirta tsuntsaye za su wayi gari cikin fayau kuma tsuntsaye na aji wani abu ne zai ci gobe gidan shi ba abin da za a ci shi dai ya kwana ta gudu himasan za su wayi gari da safe ci a ɗabi da yunwa wata ruhu bi amma za su kai yammaci alhali suna ƙoshi manzo Allah ce da za ku dogara ga Allah matukar dogaro da haka Allah zai muku amma kowannen muwayen shi iyawan shi ne dukiyar shi ce ƙwarewar shi ce da wajen nema ya shiga ne yake samu dabara shi ce Allah ka shirye da mu jama'a dole mu faɗa wa kanmu gaskiya saboda al'amarin tauhidi ne wannan kuma inda mutane ke faduwa ke ina fata an gane wannan har wani ma ka ji ya zo ya tsaya yana ta tunani ka ni yanzu wai mene wa Allah ne mene wa Allah ne irin wannan hukuma da wannan bakin talauci me kamar nan zai sama ka kamar da arna ke yi ko ce oh god why why god why to kana tambaya Allah why shi da ya halice ka wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afidata la'allakum tashkurun amma Allah ne yake wa wannan iskancin kuma wai kana tuhuma sa dan ne zai maka haka dan ne zai maka haka Allah ka shirye da mahalli shahid mu zama masu godiyan Allah godiya irin ta gaskiya godiya irin ta gaske ba godiya irin yadda mu muka fahimce ta a matsayin godiya ba Allah ka shirye da mu wa ma'ana ta'isa lughatan simatun ma'anan kalman ta'isa a lughar larabci sifa ne kaman ka ce wal muradu huna abin da ake bishi anan halak ya halaka ya bani a hausa kenan ko ya bani ya lalace shine ma'anar kalmar ta'isa wa sammahu 'abdan li hadhihi al-ashya'a li kawnaha hiya al-maqsudatu bi 'amali an ambaci cewa shi bawan waɗancan ababen da aka lissafa ne saboda kasantuwan cewa shi yana nufatar waɗannan ni'imomin da aka yi masa da ayyukansa ne da gobe فكل من توجه بقصده لغير الله duk wanda ya fuskanci manufarsa ga wani Allah faqad ja'alahu sharikan lahu fi ubudiyyati to ya sanya wannan mutumin ya zamto abokin tarayya wajen bauta ga Allah subhanahu wataala kama huwa halul akthar kamar yadda wannan shine halin mafi yawa daga cikin mutane mutum yana aiki ne yana ƙoƙarin nema ne amma tunaninsa gaba ɗaya yana kan wani mutum ne daga cikin mutane baya mai da al'amarinsa zuwa ga Allah subhanahu wata'ala baya yi ma domin Allah kawai yana yi don ya birge don a ce ya cinye ai wani ba dama ne to yin wannan abin da kake yi duk mutanen da kake wannan kana sanya wa Allah abokanan tarayya ne wajen bauta كما هو حال الأكثر وقد دعا الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث على من جعل الدنيا قصده النبي صلى الله عليه وسلم ياي ممونر الدعاء أتكون ونن حديثي akan wanda ya sanya duniya ce ta zamto manufarsa makwaran abin da yake so a rayuwarsa an gane wannan sannan abu na biyu shine duk wanda ya sanya duniya a rayuwarsa ya zama tunanin shi kawai kamar dabba ya zai ci ya zai sha ya zai hau tufafi mai mota mai kyau ya zai yi kaza ba tunaninsa ya zai ƙara yi wa Allah bauta ba ya zai taimaka addinin Allah ya zai taimaki talakawa marasa shi ya zai yi aiki na gari ba to wannan da kuke gani shi ya fi kowa talauci a duniya in ji annabi Muhammad dan ya tabbata hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam man kanat ad-dunya hammu wanda ya zamto duniya ce hankoransa abinda yake bukata yake so yake ba wa muhimmanci a rayuwarsa ja'alahu Allah ja'ala Allah faqrahu baina ainihi Allah yana sai talauci shi a gaban goshinsa na fata an gane wannan sannan manzo Allah ya ce kuma duniyan ma ba za ka samu gare shi ba sai da gwargwadon abin da Allah ya zai samu duk bala'in neman ka baka isa ka wuce iyaka arzikin da Allah ya rubuta maka ba ina fata an gane wannan sannan Allah zai sanya talaucinsa a gaban mai goshinsa ba ka ganin wani kullum in shi ɗin siyasa ya je nema ne in ka ganshi yana yawa a gari yana wajen nema ne ce kai wani akwai zafin nema har magana ce kai mu faje zan samu kuɗi fa muna nan amma an zo jam'i nan an ɗan karanta shafi ɗaya to ba zai ƙara zuwa masallacin ba daga ranar zai ce kai ko uzura mutane kawai da dogon aya kawai akwai marasa lafiya akwai masu basu duk ciwon mu baya tashi sai an zo wajen bautar Allah ko haka bane ba duk wani uzuri muna tunanin muna da wani abu ba ma tunawa sai mun zo bautar Allah amma yanzu yadda muke nan muna fita masallacin na aka sallar isha'i aka gama za mu iya tsaman awa ɗaya awa biyu na hira hirar duniya kawai ba komai kuma duk abin da muka faɗa ɗin nan mala'iku suna rubutawa kuma za mu je mu presentin wannan a gaban Allah za mu je mu defendin wa inna alaikum la hafizina kiraman katibin to sai ka duba yadda dan adam yake hasarar rayuwar shi ga lokacin yana gudu ajali yana neman sa yana kawo mishi bara kullum arziki yana neman shi ne mutuwa ma tana nema haka ake tafiya kamar yadda manzo Allah ya sifanta mana ce yana rayuwa tsakanin wani zane ne guda biyu zane na farko shi ne arzikinsa zane na biyu ko mutuwa ce kullum tana cewa ya ka ana duba ya lokaci ya yi a akwai raguwa ɗan kwai sai a tafi a baka wuri ajalinka na neman ka arzikinka ma na neman ka duk inda kake ba za ka taɓa mutuwa ba sai ka cinye iyaka wannan arzikin da Allah ta'ala yi maka shi yake bari kisan wani mutum wanda ya faɗa rijiya ya faɗa rijiyan aka yi ta ƙoƙari aka ciro shi yana fitowa daga yace da Allah a taimake da ruwa in sha aka ba shi ruwa sai ya sha kai ko ya kaka faɗa rijiyar nan sai ya zo yana kwatantawa haka fa kowane zo ya nan wani ko sai ƙara zalewa kuma to bai fito ba kuma sai gawa me ya fito da shi wannan ruwan da ya sha arzikin shi ne ƙarewa sai da Allah ya kawo masu ciro shi da sauran maganar da zai yi aka kammala komai littafin shi ya cika sannan Allah ta'ala da cika shi to haka al'amari yake tare dai kuke ko ina ne ko kana kafa ko a zaune ba ta ko kunyan suwa ne da tana da makan gari ne da na maruzu bai bace ba dubi dai fir'auna wai shi mai dagawa ba kamar sa har kasar ruwa can ta bi shi bai haye ba ta makare shi bai kai ga abin da ya nufi ba ta yau sama ta saɗaɗo ta bige shahu ina fata an gane gashi nan dai mala aliyu na manjiya ya waƙa ko allah ya samu gashi almuhim mu zamto duk abin da za mu yi da rayuwar mu kame shi zuwa ga allah subhanahu wa ta'ala to kun ji abin da malin ke faɗa to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wannan muguwar addu'an ne gare shi ala man ja'ala ad-dunya qasduhu wanda ya sanya duniya ce manufarsa wa hammuhu da kuma mafi mafi muhimmancin abin da ke kudirtawa a ransa bitti'asa da halaka wantikasa da lalacewa wa isabatuhu bil ajz da kuma dukkanin wata gazawa ta same shi an intiqashi shauki min jasadihi har awaye gari ma hatta kaya idan ya taka kada Allah ya bashi ikon cire ta irin wannan abin da faruwa sai sai kaman wasa ka taka kaya sai ce wata daya jikin ka cire ta ba da an zo da allura sai a ce ah ina wurin yake ne a zo da pin ana kokarin cirewa sai ga ta kule can an jima kuma sai ganta a waje kai wannan wannan kaman kaza Allah bai baka ikon cirewa bane har sai ta yi ruwa ta gama adadin kwanakin da za ta yi ta gama sannan wurin ya warke in bai warke wuce haka ne ko ba haka bane to wa idza shika shine idan ya taka kaya mana wata musiba ta auku da shi falan taqash kada Allah ya bashi mafita a cikin wannan musibar ta auka masa an gane wannan to shine manzo Allah ya buga misali da cewa hatta kaya nan Allah ya wa isabatu bil ajiz an intiqash ash-shawk min jasadihi rauni ya same shi da gazawa ta yadda ba zai ma iya cire kayar da ya taka daga jikinsa ba ولا بد أن يجد أثر هذه الدعوات كل من اتصف بهذه الصفات الذميمة فيقع فيما يضره في دنياه وآخرته دهك باب مكوى واجبيني كوني da ya ji wannan karatun ya zama ya tafirantu da wannan da'awa da wannan addu'a ta annabi sallallahu alaihi wasallama an gane ko duk wanda yake sifantuwa da waɗannan sifofi na abin zargi to ka yi ƙoƙari kaga cewa ya yi tasiri a kan kakani fince su fa ya ƙa'ufi mai zurruhu fi duniya wa akartu kada a wayi gari wannan abin ya same ka sai a wayi gari mutum ya hasarar duniyar shi da me da lahirar gaba ɗaya dukkanin komai ya lalacewa bawa kenan قال شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني رحمه الله شيخ الإسلام أبو العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية ألا يجب أن سيشي فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الدينار سيأنم صلى الله عليه وسلم يسنيا وأن متبن سونا باون كلي والدرهم باون دوكيا وعبد القطيفة bawan katifa an gani bawan katifa dan dama katifa asali larabci ne qatifa inji katifa bawan katifa ko mashimfidi wa abd al-khamisa manzon Allah ya ambace shi da cewa mai yin wannan aikin bawan kayan sawa ne rigan nan yaji bawan shadda bawan yadi bawan tsummo kara وذكر فيها ما هو دعاء بلفظ الخبر sai annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan hadisin ya ambaci wata addu'a amma da lafazin ba da labari bai ce Allahumma ba ko ya zama addu'a ce tabbatacciya ya faɗi asirin khabar ne asiga ce ta labari amma me yake nufin ita addu'a addu'a ga wanda ya aikata irin wannan aikin wa huwa qawluhu shine fadin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ta'isa wan takasa ya halaka ya shiga uku ya lalace wa idza shika unko ya taka kaya falan taqash kada Allah ya bashi kun cire ta in ya auka wata musiba kada Allah ya fidda shi daga cikin wannan bala'i wannan hadisi Imam Bukhari ya fitar da shi a lamban hadisi na 2800 دا تمانين دا بقل وهذا حال من إذا أصابه شر تولن بشيني حال وندا إذا ون شر يسامشي لم يخرج منه ولم يفلح بزي يفتالك سوان شر با sannan kuma ba zai taɓa samun rabo ba ba zai taɓa rabota ba li kaunihi ta'isa wal takasa me yasa saboda ya shiga uku ya lalace ya halaka fala nalal maqluba bai samu abin da yake nema ba wala khalasa min al makruhi sannan kuma bai rabu da abin da yake ki ba kun gane wannan yana kokarin nema abin da yake neman bai samu ba sannan bala'in da yake tare da shi kuma bai bashi ba gaba kura baya saya ki ko ya zama cewa batan bakatanta kenan abin da ya nema bai samu ba abin da kuma ke tare da shi na matsala tana nan gingim Allah ta'ala ya tsare mana imani eh daga jama'a kun ji sai mal ya ce wa hadhihi halu man abada al-mal wannan fa shine halin mutumin da ke bautawa dukiya wallahi wani in ya fara lissafin dukiyarsa tun safi sai ya kai dare yana ne kana ganin shi mai dukiya ne yana cikin kwanciyar hankali ya fantamawa da jin daɗi wallahi ka fi shi kwanciyar hankali yadda zaka zo masallaci ana kiran sallah hankali ka kwance ba ka raba ɗaya biyu ba wani lissafi akan ka shi dai ya matsu ma ya gama sallar ne ya koma ya cigaba lissafin nan kan lokaci ya kure masa ina fata an gani yanzu wannan karatun da ka zo wallahi mafi yawan nan da duk masu kuɗi ne ba za a gama a nan ba eh in akwai ku nuna mutum ɗaya yanzu ita wannan ba ni'ima ba ce na'am ni'ima ce shi an haramta masa wannan ni'imar kai Allah ya baka ba sai gode ba mafi yawan mu nan duk ba mai sabon kaya a cikin mu nan ranan da wani cikin mu nan ya dinka sabuwar riga ya saka da Allah ya yake ji eh kun yi shiru zaka daɗi yake ji shi da kashi zaka an yi maka an sai ga dan haka ya gyara wai me wai yana jin daɗi Allah ya karrama shi ya bashi kaya sabo me kuɗi yana da wani ni'imar ka taɓa ganin me kuɗi ya sarka shi daga tsare yana yana haka yana dube dube ba shi da wannan ni'imar ran da aka ci kaza ko a gidanka kaza ɗaya ka yanka aka fanta ba da ita ko kaji ai ran za ga washa ke kullum ba ki abu ai a ba ai jiya ma wata ɗan kaza na samu da kwalwa ba ka ta ka ɗan gyara ka ɗan ɗebo min cinyoyin nan da kunduga kuma yara su ma suka ci ka gode ma Allah kana munna me kuma wani labarin kaza kuma kaza ɗaya kaza ne labarin da mun mutu lalla mana shi ka ca ba dole in faɗa ba Allah ya mun ni'ima ko ku kai ba ka da baki ka faɗa Allah ya samu dace وقد وصف ذلك بأنه إن أعطي رضي تو أنا an sifanta shi da cewa idan an ba shi abin da yake nema mene radiya sai ya miki nan sai yarda sai ya amince ya samu kwanciyar hankali wa in mana'a ko wa in muni'a sakhiba idan aka hana shi abin da yake nema to anan kuma sai ya fushi kuma fa ko Allah ne ya hana shi sai ga mutum shi kaɗai na huci yana kai ƙaran Allah wajen mutane haba Allah haba Allah na yi roƙon na yi roƙon na yi addu'a na yi addu'a ai yanzu ne yanzu shiru ya yanzu shiru ya koma zargin Allah tun yana yi a sirrance zai dawo a bayyana ma a fili shi haba yanzu na zo ina ta neman kaza ka duba wani shekara na wannan neman abin da ban samu ba amma ka duba ne lokaci guda daga farawa kawai shi ya samu wannan musifa da yawa take ni na sama wallahi tallahi me ke damu na kai ai kaza da kaza ba ma yi ne muna yi ma'ana fushin da yake yi da wa yake yi da Allah subhanahu wataala yake wannan fushin nashi an gane wannan ko Allah ta'ala ya samu dace Allah ta'ala ka kare mana imani eh na'am kama qala ta'ala kamar yadda Allah madaukakin sarki yace wa minhum man yalmizuka fi sadaqat cikin mutane akwai wanda yake zundanka zundanka a cikin sadaqa ko akan sha'anin dukiyoyin zakka da aka anso daga wurin mutane fa in u'tu minha rabu idan an ba su daga cikin wannan dukiyar ta zakka da aka karbo sai su yarda su aminta su ci gaba da musulunci shi ai addinin nan ba ai addinin kaza da kaza ne wa in lam yu'tu minha in ko ba a ba su daga cikin wannan dukiyar ta zakka ko ta sadaqa ba idza hum yaskhatun sai su dora yin fushi su dora damuwa dan me za a ce kaza dan me za a yi kaza shikenan kawai mutum bai ya rasa yadda zai yi ne mutum ya rasa makama a rayuwa ga waɗanda ya kamata a ba a hana wa in lam yu'tu minha idza hum yaskhatun idan ba a ba su daga cikin ta ba sai su zama to masu yin fushi wannan sifa ce ta munafikai an gane abinda Allah ke nufi anan wa minhum man yalmizuka fi sadaqat cikin mutane munafikai akwai waɗanda suke aibanta ka shine allamzu aibata mutum akwai masu aibata ka dangane da sha'anin abin da ya shafi zakka da yanayin yadda kake ainihin wato bayarwa shi annabi Muhammad kenan sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an gane wannan ko su abin da suke so fa in udu minha radu idan an bashi sai ya yarda ya je na fushi ya je na zage wa in lam yu'du minha in ko ba a bashi ba daga cikin wannan dukiyar idahum yaskhatuna sai kaga sun daura yin fushi sun kiyarda da wannan kaso da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gare su shi yasa a ayar gaba Allah ta'ala yake cewa law annahum radu ma atahumullahu wa rasuluhu da a ce su dinnan sun yarda sun aminta da abin da Allah ta'ala ya ba su da abin da manzon Allah ya dauka ya ba su wa qalu kuma suka ce hasbunallahu Allah ya isar mana sayu'tina Allahu min fadlihi da sannan Allah zai ba mu daga cikin fallasa inna ila Allahi raghibun lalle mu masu kwadayi ne zuwa ga Allah subhanahu wataala da yafi da yafi musu alkhairi amma ba su haka ba to sai zama kai ma a rayuwar ta duniya kake fama da shi idan an baka ne ka ji ka aminta ka yadda idan ko aka hana ka to daga nan sai mutum ya fara aibata mutane ya fara zagi yana cin mutunci yana suwa ne ma sun yi kaza suwa ne ma sun yi kaza amma da ya samu suka ji gom kamar ba shi ba eh wannan shine halin gaba daya yan siyasa haka suke yan kasuwan ma haka suke yanzu dan kasuwan idan ribar da yake samu yau ta gaza abin da ya saba yana samu kullum aka samu wata ɗaya wata biyu wata uku misali yayi hasara da yawa me zai faru abin da zai fara zuwa ransa shi ne kai anya ba a samun hannu ba haka ne ko ba ka bane Allah ya yi gaskiya mu ko mun yi ƙarya ko ko dama can makaryatan ne Allah subhanahu wata'ala cewa yi wa ma menene wa ma aktharun nasi walau harasta bi mu'minin mafi yawan mutane ko da kayi kwadayin sun imani ba za su ba a gaba Allah ya kace wa ma yu'minu aktharuhum billah mafi yawan mutane ba sa taba yin imanin su da Allah illa wa hum mushrikuna face suna hada Allah da wasu a madadin da jarraban ta same ka ka zauna kai tunani tsakaninka da Allah wani tafsiri kake da shi wajen da'a ga Allah ma'ana wani ja da baya kake da shi wata irin matsala ce kake fama da ita mun gane kuwa tsakaninka da Allah kana biyan haƙƙin Allah da Allah yake so kana biyan haƙƙin iyalanka da Allah ya ɗora maka amanar tarbiyyar su bashin da ake baka kana kana da kyakkyawan tunani a ranka cewa za ka biya kana yawan yin kaza kana yawan yin kaza baka zagi mutane baka gulman su baka kaza ka fara zargin kanka tukuna wannan sai ya sa ka faɗi gaba ga Allah kana kaskantacce kana tuba ga Allah nan da nan ko Allah zai daura ka wallahi nan da nan a take Allah zai daura ka za ka komai naka ya warware amma da an fata nan kai anya ba a samu hannu ba kuwa ce to amma za ku ci ku yin izala amma an banda ka matsa da akwai wani malami a nan a nan da mun je kawai za mu je a ɗan maka abin nan a ɗan maka addu'a ne kuma shi ma zai faɗa maka ma ma an sa maka zai faɗa maka shi Allah ko to ai abin ne wallahi to kenan da kaki to Allah ne na gani mu je Allah ya gani manufata ya baka shi uzuri ke ko malam babba na kofar gabas kenan kenan ya ji a duba an ji an duba an kaza na gaya maka na gaya maka ai dama na san hannu aka sa maka daga nan ka ɗauke wannan jarrabawar da Allah yi maka ka ɗaura ta kan wani wani yanzu me faru madalla ka haɗa Allah da wani a wurin me a a wurin jingina samar da amfani ko kuma mene kaga kenan kamar yadda muka karanta a baya wanda wannan kafirci ne jingina samuwar ni'ima ko rashinta ga wani wanda yake ba Allah ba haka ne ko ba ka bane shikenan Allah ya gaskiya eh wa ma yu'minu aktharuhum billah illa hum mushrikun mafi yawan mutane ba sa imani da Allah fashe suna masu shirka da Allah ta'ala suna hada shi da wasu a wurin bauta amma da ka gane sai ka zo kai addu'an da manzon Allah ya koya wannan bakawayar ya rasulullahi koya mu wata addu'a gamammiya wacce za ta sa in samu alherai masu yawa duniya da lahira manzon Allah sai ka rika cewa Allahumma ghfirli warhamni warzuqni wa'afini ya Allah ka gafarta mu ka gafara kake neman zunubanka warhamni Allah ka ji kana warzuqni Allah ka azirta ni daga farlakka wa'afini Allah ka bani lafiya gida da waje cikin dukiyata da 'ya'yana da wajen zamana da dukkanin harkokina sannan a wata riwaya wajiburni Allah ka daura kare da na samu na arziki kare da na samu na rashin tattali kare da na samu na rashin bauta ga Allah kare da na samu akan kaza Allah ka daura ni in zamano na zamto zamzam na dawo kan tafarki mai kyau rashin arzikin arzikin nawa ya dawo duk abin da na samu Allah ka dawo min da shi ina fata an gane wannan manzo Allah ya ce wannan ya ishe ka wannan addu'ar ta hada maka alherin duniya da lahira baki daya in ji annabi Muhammad to da ya riki wannan da ya masa alkhairi akan zuwa jambo kai ko ridahum li ghairillah yardan su suna yarda ne ba da Allah ba ma'ana ba sa yarda da abin da Allah ya ba su wa sukhtuhum li ghairillah fushin da suke yi ma suna yi ne da wani Allah in ba su samu wani suke ai wani ne ja in kuma sun samu suke tab ai wani ne mana kokari in banda wani ya mana kokari ba za mu samu ne yanzu wannan fanshan nawa in banda wani ya yi tsayin daka akai ai da ban samu ba na me aka yi kun shi eh ce ai in ban da wani ya mun tsayin daka akan akan harkar fanshin nan nawa da ban samu ba kun yi an yi me eh an yi shirka an yi shirka da Allah sai dai ka ce in ban da Allah ya taimaka mun ya sa wane ya tsaya min ya ba shi dama da ban samu wannan ba ina ga kama wannan ya fi da ni koko in banda Allah ya taimaka min da wane ya zama sila kaga kai tsaye shi wannan ma ba shi tasirin komai ma'ana Allah ne yake tuka shi kuma ya ba shi sa'an yin wannan abin har aka samu abu da kai da wancan duk kuna kashin mashi'an wane mashiyar Allah subhanahu wa ta'ala da hakan ka faɗa da ya fi maka alkhairi Allah ka shirya da wa hakaza halu man kana muta'alliqan minha to hakanan halin wanda ya kasance ya rataya rayuwarsa ya makalkalata min habi ri'asatin da neman wani shugabanci aw suratin ko kuma neman wani wani suran wani abu ko dai hoton shehinsa ko hoton budurwarsa ko hoton matarsa ko hoton wani abu da yake kauna a ransa in dai bai samu abin da yake nema fushi zai yi in kuma ya samu sai ya samu aminci amma ba zai jingina wannan abin zuwa ga Allah ba sai jingina zuwa ga wa zuwa ga wani Allah ba ka yin siyasa suke ba ka taɓa ɗan siyasa ɗan kan ɗan siyasa ya ce Allah ne ya kaddara to faduwa aka yi amma in ci aka yi me za a ce na'am me ake cewa yan siyasa idan sun ci mulki me suke cewa eh ai in banda kokari da muka yi tactics da muka yi eh ai wuri kaza da muka suwan za su ba matsala aka je aka ba su kuɗi aka yi kaza can aka yi kaza in banda mun yi wannan abu ai da mun fadi ba haka bane ba ko kuma kai aikin malamin nan fa yayi ma'ana bokan ne duka dai in ka ji an zo ana maganin cewa Allah ne to sai an gama komai ne sai a ce to mun gode ba Allah dai da dai a ƙarshe dai babu mulki mana bayan wayenmu da ƙarfinmu da ƙarfin ikonmu to sannan kuma sai a sa Allah a ciki a ɗan raba Allah Allah ya zama ɗan kawo a wurin 'yan duniya Allah ka shirya da mu to da haka jama'a kun ji sai ce wa nahwi zalika min ahwa'i nafsihi da wasu waɗannan daga cikin abin da ransa yake so son zuciyarsa in hasala lahu radi idan wannan abin ya samu masa ya yarda wa in lam yahsul lahu sakit in ko wannan abin bai samu gare shi ba sai ya fushi fa hadha abada ma yahwahu min dalika to irin wannan mutumin yana bautawa abin da ransa yake so ne shi yasa Allah ta'ala ya nuna mana cewa ɗaiɗaikun mutane ne waɗanda suke samun wannan kuna gana abin kamar mai sauƙi ne ko ba mai sauƙi ba ne mafi yawan rayuwa ma kan wannan abin suke girma ku duba magana fa duk wani aiki da kaji Allah ya ce wanda ya kaza za a bashi gidan aljanna ka duba da kyau wannan ba ƙaramin aiki ba ne wallahi sai an yi da gaske mai Allah ya ce فأما وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة ك wanda ya ji tsoron tsayuwa gaba ga ubangijinsa a ranar alkiyama ya hana ransa abin da take so aka ce aljanna ce makomashi ya kake tsammanin aljanna ta samu kawai da kowanne irin wannan sauƙin zai yiwu eh ba mai sauki bane shi saka ji an faɗa ko ake fa'ilin jannata samun mutumin da zai iya yaƙi da ransa akan abin da take so ya hana ta wallahi ba ƙaramin aiki bane sai wanda Allah ya ji kansa sai wanda Allah ya masa rahama Allah ka tsare mu da bin sunan zuciya wa huwa raqiqun lahu dan haka anan ya zama bawan wannan abin da yake nema إذ الرق والعبودية في الحقيقة هو رق القلب وعبوديته دومن أصل بوتان قسكيا نعم بوتان بوتر دمتن يزم باوان أبو أنقاني شين رق نفرقو والعبودية دكما بوتا الله في الحقيقة أأصلي أأصلي حقيقة هو رق القلب shine a samu mallakan zuciyarka ai akan abu shine ka zama bawan abu ya zama zuciyarka gaba daya ta karkata zuwa ga wannan abin da kake so sai a ce ka zama bawan wannan abu wa ubudiyyatihi sannan a ce kuma yana bautawa wannan abin irin bautan da ake wa Allah famastaraqa alqalbu wasta'badahu fa huwa 'abdu duk wanda ya nemi bautar da zuciyarsa wajen nuna abin da yake so da fifita abin da yake nema da kuma bautar da ita akan abin da yake so fiye da bautan Allah fa huwa abduhu to shi ya zama bawan abin da ransa yake so shi sa Allah ta'ala ce ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون Allah ce ka bani labari shin baka ganin wannan wanda ya riki son zuciyarsa abin bautansa ilahahu aka ce abin bautansa wa adallahu Allahu ala ilm Allah ya batar da shi akan wani ilimi wa khatama ala sam'ihi wa qalbi saboda ya bijire wa hanyar Allah sai Allah ya sanya wani shamaki akan jinsa da ganinsa da zuciyarsa wa ja'ala ala basarihi ghishawa kuma aka sanya ainihin wato wani yana akan ganinsa baya iya ganin alkhairi baya iya ganin hanya majiriciya to yanzu ne wannan dabi'ar faman yahdihi min ba'dillah wane ne zai iya shirye da shi ba Allah ba akwai sai da ta afala da zakaru wai shin ba kwa tunani ne ba kwa wa'azantuwa ne jama'a mun gane wannan babu yadda zai yi haka jama'a wajibi ne sai an mai da kowane al'amari zuwa ga Allah subhanahu wataala kamar yadda yake so yadda sanin za mu sami abin da muke nema a wurin Allah madaukakin sarki ila an qala har zuwa inda yace wa hakaza talibul mal to kamar haka ne mutum mai neman dukiya yake fa inna zalika yasta'biduhu wa yastariquhu wannan neman arzikin da yake yi da shi yake bautar da zuciyarsa da shi yake kuma bautar da kansa a matsayin kamar murtunan yaƙi da aka kama shi ba ka bane ba yadda muke baiwa neman kuɗi muhimmanci muna baiwa sallah haka yadda muke baiwa kasuwanci da neman kuɗi da neman arziki muna baiwa addinin Allah haka jukkunanmu da dukiyoyinmu da abin da muka mallaka mafi tsada tsakaninmu da Allah ina tambaye mu kaga dai muna ciki ta kaɗa kwanin karatu da wasu can ake yi da mu ake yi mu masu sauraro to haka mai neman duniya yake neman dukiya fa inna zalika yasta'biduhu wannan ne dukiyar ita ce bautar da shi ita ce kuma bautar da shi a matsayin bawanta wa hadhihi al-umuru naw'an to irin waɗannan al'amura kuma nau'i ne guda biyu an gane wannan al'awwal na farko minha ma yahtaju al'abdu kama yahtaju ila ta'amihi wa sharabihi wa mankahihi wa maskanihi wa nahwi dhalik cikin wannan abu na farko akwai abin da bawa yake da bukata na ci na cinsa da shansa da abin da yake aure na mata da gidan da zai zauna wannan wata bukata ce ta rayuwa dole bawa yana da bukatar waɗannan abubuwa ko da makamancin su yace fa hada to kun ga mai wannan yaqulu min Allah duk neman da yake yana nema ne a wurin Allah wa yarghabu ilayhi fihi kuma yana kwadayin abin da ke wajen Allah ne cikin wannan abin da yake nema baya mai da kwadayinsa zuwa ga mutane fa yakunu limalu indahu yasta'miluhu fi hajatihi sai ya zama yanzu yana neman kuɗi ne don ya samu abin da za a ci abin da za a sha abin da za a tufatar abin da za a rufa kai asiri ba wanda zai shagaltar da kansa da wajen sai ya tara ba misali yana amfani da wannan abin ne wajen biyan bukatunsa bi manzilati himarihi ya mai da abin da yake nema na dukiya kamar jakinsa kamar kace ya mai da abin kamar motarsa ko mashin ɗinsa da yake hawa alladhi yarkabuhu wanda yake hawan sa me yasa kake hawan jaki dan biyan bukata ya dan isar da kai zuwa inda ba za ka iya zuwa kafa ba ko ka hawo mashin din ko keken ka wa bisatuhu alladhi yajlisu alai kai hatta wannan dadduma ko ainihin wato shimfidar da mutum ke zama akan ta kana zama akan ta ne saboda bukatar zama akan ta kawai domin kai ibada domin ka tsare kanka daga turbaya ba dan alfahari ba ba dan nuna isa ba min ghairi an yasta'bidahu ba tare da ya bautar da kansa da wannan abin da yake samu ba fa yakunu halu'an sai a waye gari ya zama mafaicin gaske an gane shine halu an gane kwadayi hala'un sai ya zama kwadayi domin duk wanda ya bautar da kansa da neman abin duniya me yake zama kwaɗayi yake zama komai ƙanƙanta abu yanzu za ka je kama talaka aiki a gidanka kana zuwa a gidansa kana zuwa ka masa aiki kana gamawa tun ka gama sai ya ɗauki kuɗinka sai ya baka da Allah wani in ka gama ni zan tafi wajen aiki amma tsakaninmu da Allah wannan shine sha'anin waɗanda ke da tarin dukiya eh in ka gama ma sai kai ta me sai kai ta bi in ka matsa ce nuni kuɗin naka nuni kuɗin naka da kake ɗaga hankali a kai kaza ne to za a baka kuma wallahi sai ka tsayi waddaka sannan wannan kuɗin zai fito duk da wadatin kuɗin amma Allah ya sanya shi ya ɗaura wa kansa wannan bala'in na bautar da kansa akan wannan dukiyar da Allah ta'ala ya bashi dan haka baya ɗaukanta a matsayin wani abu ne wanda Allah ta'ala zai zai ɗauka ya bayar domin neman yardan Allah domin ya ainihin wato wannan abu ni na san wasu masu kuɗi a garin nan wanda idan suka ga mutum mai neman aiki kada ya su kuɗi ne kawai su baka kana mai wallahi ba na komai muna ta neman aikin da za mu ɗanyi ne ta toshe mota mu tafi gona ka je gona a sa ka ɗan ɗauki wannan tushen yawancin yawancin sai a ɗauki abin da za a ɗan baka na cefani sai a baka ka je ka cefani a gida kaga wannan kuɗin yana ina ne yana hannunsa ne ko yana zuciyarsa ne kuɗin na hannunsa ne ɗauka yake yana badawa amma wanda ya sanya dukiya a cikin zuciyarsa yaya kuma ba ku sani ba wallahi duk tarin kudinka in har kudin suka zo ba kai abin da ya dace ba a lokacin da ya dace ko to talauci zai zo ya maye gurbin wannan abu ko ka shirya ko baka shirya ba ko ka bayar ko baka bayar ba ko ka yi tattali ko baka yi ba kaga wani yana ta matse kansa ya kisa kaya masu kyau ya ki gina gida mai kyau ya ki hawa mota mai kyau wasu saboda ya tara kuɗi ya zama shi ma ana labarin cewa ya samu yana cikin wannan yanayin mutuwa to fif ta ɗauke shi in Allah ya ga dama ya aiko da wani asara kaji an ce ai mota kaza ta cinye wuta a ce ai na na wane ne ha ai Allah sarki wani ashe har yana da kafin zai mallaki mota kaza a ce ni amma ta tafi sai ga an ce kaza ya lalace gidan shi kyau kaza wuri kaza ma ya rushe sai ga abin kamar masifa a'a dama shi haka Allah ya kaddara tunda bai yi aiki da abin a lokacin da ya dace ba to talauci zai zai bai gurbin wannan wadata shi yasa daga cikin wasiyoyin Annabi sallallahu alaihi wasallam guda hudun nan guda biyar din nan karke su da karfi shiriban biyar kafin zuwan me biyar shababaka qabla haramik kuruciya kafin tsufa ghinaka qabla faqrik wadatanka kafin talauci sai me eh baji ba a'a a'a yawwa sihhataka qabla maradik ana jirawa ne ka ciri ban lafiyanka kafin rashin lafiya yi ne ya zo sai na hudun faragaka qabla shughlik yalwan lokaci da kake da shi kake ganin ai barin zuwa dan mata lokacin nan in yi kaza in kalli kaza in yi kaza lokaci ya manya barin dan kashe lokaci kai amfani da wannan lokacin tun kafin shagulgula su maka yawa ya zama maka lokacin ma zaka bauta wa Allah sai na karshen hayataka qabla mautik ka ciri ban rayuwar kafin ne domin Allah kuma zai tambaye ka game da abubuwa guda hudu can an baka biyar nan kuma za a maka tambayan hudu an gani abu na farko an shababihi fima afna fima abla ƙuruciyar da Allah ya baka ta wata hanyar ƙarar da ita dukkanin manan wanda ganshi da faifara ai ya taba zama saurayi da haka ne sai Allah ya tambaye shi shi da shi an gane wannan na biyu hayatuka an hayatika rayuwar da Allah ya baka fi ma afna ta yaya ka karar da rayuwarka gaba ɗayanka da rayuwar tsufan da rayuwar ƙurucin ta yaya ka karar ba Allah ya ba mu lokaci ba ya ba mu lafiya ba ya ba mu ƙuruciya ba wa an ilmihi ilimin da ka je ka koya to wai ka koyi ilimin makwa ma za amila bih wani aiki mutum ya yi da iliminsa da ya koya kaga wanda bai koyi ilimin ba shi kaga kai tsaye nan zero ne akwai matsala ko babu eh an samu matsala sai na ƙarshe wa an malihi aina kasabahu wa fi ma anfaqa ina ya samu ina ya kashi Allah ta'ala ka tsaye mana imanin za mu dakata a nan abinda makaranta daidai Allah sami tare a cikin lada wanda muka kuskure Allah ta'ala ya gafarta mana bukatun na alkhairi Allah ta'ala ka biya mana Allah ka sanya mana bisin bayan ka na kwarai ka yaye mana bakin cikin duniya da lahira ya Allah muna roƙonka waɗannan musibu da bala'ai da fitintunu da suke muke fama da su a wannan ƙasa ta mu da tashin tashina Allah ka kawo mana ƙarshen ta Allah ka kawo mana ƙarshen ta Allah muna neman tsarin ka daga sharrin fitintunu na fili da na ɓoye Allah ka kare mu Allah ka tsare mu ya Allah muna kamun kafa da wannan zama da muka yi a ɗakin ka domin darasa sifanka ta ilimi ya Allah dukkanin mai bukata na alkhairi a cikin mu Allah ta'ala ka biya masa Allah marasa lafiyan cikin mu Allah ta'ala ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka kare mu da ita ka ba mu kun gudanar da ita hanyar da kake so ka yi da ita ya Allah muna roƙonka waɗannan mutane masu kokarin cin zarafin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama a ƙasar Faransa da wasu ƙasashe Allah ka san su da su masu yi da waɗanda suka ji daɗin an yi ya Allah ka rubuta su Allah ka rusa su Allah ka saukar musu da musiba da bala'i Allah kuma ka sa musulunci ya rinjaye a wannan ƙasar Allah ka ɗanɗana musu musiba ta bauta da ƙasƙanci a ƙarƙashin al'umma musulmi Allah ka haɗa kan al'umma musulmi ka mai da mu zuwa ga abin da kake so ka yarda da shi ka mai da mu mayarwa mai kyau zuwa ga littafin ka da sunan annabinka Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka السلام عليكم ورحمة الله وبركاته